تامنوا بجندر يوده إليك ومنهم من تامنوا بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah madaukakin sarki yana faɗa daga cikin alkur'ani yana cewa a cikin alkur'ani mai girma wa min ahlil kitabi wasu daga cikin yahudawa da nasara man in ta'amanu bikin ɗerin idan ka amince ka ɗau dukiya ka ba su ajiya shine in ta'amanu idan ka amince da su bikin ɗerin aka ba su dukiya na zinari ko na azurfa bi malin kasiri to gaskiya masu aiki da attaura da linjila din yuwaddihi ilayka akwai wanda suna burin amana nan da aka ba su su dauka su miyar maka aili amanati kama Abdullahi dan salam ka gani ad adu rajulun alhun wa mi'atayya uqiya wani mutum ne balarabe ba Abdullahi dan salamu ajiyan dinari dubu ɗaya da ɗari biyu na uqiya na dinari Abdullahi dan salamu fahada ilai ya ce ina balarabe gaye abin da ka bani gaye na mayar maka Allah ya ce daga yahudawa a kowannan ka baka ajiya to gaskiya za su mayar ma da ajiyarka shi Allah yake ne akwai masu rubun amana kenan wani daga cikin su man in ta amanu bi dinari akwai wanda ka amince ka bai ajiyan dinari la yuwadi ilayka ba zai mayar maka ba ba zai dau abin da ka bai ya mayar maka ba aka ce me yasa aka ce alikiya nake saboda ha'incin sa mana eh ba zai mayar ma ba illa ma dumtu alai qa'iman sai dai kurin so yake rike gunsa la tufariqu ba zai rabu da shi ba fa mace faraktu duk lokacin da zaka karba an karahu zai musanta maka haka za ku zo akwai wanda ka bai ajiya na miliyan kaman goma sha biyu a yahudu sai ce ga kayan akwai wanda ka bai ya san ajiyansa yana na hannunka ya san kuɗinka yana hannunsa ya yarda amma kar ka karba in ba za ka karba ba ya yarda naka ne in ko za ka karɓa to bai yadda naka ba ne tamar mutanenmu musulmai fa sun san da haka suke ma'amala nan da su kun gane maganan nan ne kuwa da Allah yake ne yahudawan kashi biyu ne akwai wannan ka ɗau ajiya ka bahi na dukiyar ka to haƙiƙa in ka nema zai baka in ji Allah amincewar da kai da yi to yi ma ka nema amanan nan zai ɗauka ya mayar ma akwai wanda idan ka ɗau dukiyan ka bashi ya yarda dukiyarka yana hannunsa da yara ɗin ba za ka karɓa ba in ba za ka karɓa ba naka ne in za ka karɓa to ba naka ba ne to a yin ba za ka karɓan ba ma nasan ne kenan duka ka ji ba yahudu yahudancin kenan eh dukiyanka nawa ne kana da miliyan ɗari ƙwarai akwai akwai haka za a yi ta zama so suna juya dukiyan suna jin daɗi kuɗi na akwai aguna nawa ne miliyan hamsin akwai kuɗin sai a yi ta zama haka to a bani kuɗi na zai ce wani kuɗi kuma wani kuɗi zan baka kuɗi na mana zai ce a ni ban san shi ba me hujja zai ce to ɗau lauya shi kenan in za ka nema bai sani ba amma ba za ka nema ba naka ne yahudu amma mutanen mu nan sai a ɗau ɗebi kuɗin mutanen ƙasa ajiya a bar musu ajiya duk kuɗin da aka bar musu ba zai dawo ba ka cuci mutanen Nijeriya ka cuci kanka ka cuci danginka gaba ɗaya kai ba a kai ba su ba a su ba haka fa Allah ya faɗa halinsu kuma ku ɗau amana ku ba su ina za su mayar ba da cewa suka yi ka kawo ma gwara gwara kai ne fa dan tsira ka ɗauka ka kai wa arne wanda baya riƙe amanar Allah da amanar manzon Allah ka ɗau amanar ka ka kai maza waye kai inda zai rike amana zai rike na Allah da annabi to wannan ma ba ruwansa da su kuma wai amanar ka ai ka jawo to haka Allah ya faɗa ga Qur'ani yau da yake faɗan mutanen kamar da mutane yau yake to haka Allah ya faɗa yace wayannan sai dai kudin ya dawama kansu ma dum to alai qa'im la dubariku kaji famata famata barantu duk lokacin da zaka raba su da kudin nan an karahu sun ce ba su yadda kamar kawo gun ashirahu iza da hu qurayin quraya suka bashi ajiya na dinar fa jahada wa yajahi ya ce shi bai san su ba zalika bi annahum qalu zalika bi annahum قالوا قالوا ليس علينا في الأميين سبيل zalika wancanan wannan bayani ba da banza ba ai taraka al'ada ilayhim bayar wannan bi annahum su yahudawa qalu suna cewa bi sababi qaulihim laysa alaina ai bai zama gare mu billumi na cikin wayannan jahilan laraba sabilin dan mun cinye dukiyan balarabe sai su ce isma akwai zunubi ne a kan haka suke cewa sai sa alaina billumi na tabina sai wayannan jahilan dan mun karbi dukiyan su mun ci ya akwai wani zunubi ne ba komai haka suke faɗa abinda suke faɗa kenan sabilin ba wani ba wani zunubi shine laysa alal zulmi na sabil listilal suna halaka dukiyar zulmin da zalunci man kalafa dai duk wanda ya saba addinin su sai su halaka dukiyarsa da zalunci wa nasabu ilai ta'ala sai suke danganta zuwa ga Allah wa yaquluna suna ala lahi ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون sai su danganta Allah wai su ce Allah ne yake musu dukiyar ala lahi ga sirri Allah alkaziba ƙarya fi nisbati zalik cikin danganta wannan gare shi wahum ya alamuna amma sun san Allahun su dinnan kazibuna ƙarya suke ba gaskiya ba بلى من أوفي بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين bale gaskiya ne alai a gare da fiyin sabilin haƙiƙa suna da tabarki man aufa bi adi duk wanda ya cika alƙawarinsa allazi ahada Allah alai alƙawarin da ya dauka da Allah aw bi alƙawarin da ya cika aw bi ahadi Allah ko alƙawarin Allah ilai man ada al amanati wanda ya mai da amana wa gairihi da wannan sa wata qalla ya ji tsoron Allah bi tarkin ma'azi da barin saban Allah wa amala a ɗata ya yi aiki ne wa Allah biyayya to fa ina la san ubangiji yuhibbu Allah yana kyakkyawan sakayya almutaqina ga wanda ya tsoraci Allah wal zahiri anan an aje zahiri a gurin marmari ba dan zahirin ba da sai a ce fa inna la yuhibbuhum yuhibbuhum za a ce to amma sai aka ce yuhibbul mutaqina aka aje zahiri a matsayin lamiri bi ma'ana yusibum Allah zai ba su kyakkyawan lada wannan zan ita wannan aya ta gaba ta sauka fil yahudu cikin yahudawa lama badalu ni'matan nabi na ta nabi yayin da suka canza kamannin manzon Allah wa adallahi ilai Allah ya kori gare su fi taurati a taura aw bi man halaf ko wanda ya rantsuwa ka zuban da ƙarya fi da'awa cikin dawa aw bi bai'ul sil'ati ko cikin sai da wani kadara ya Allah ya ce إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا كلاك لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Allah ya ce innal ladina sune wa'anda yashtarawna ay yastabdiluna suna sayarwa suna canjawa bi adala alƙawarin da suka dauka da Allah ilaihim izuwa gare su fil imani cikin ban gaskiya bin nabi ga wannan annabi namu wa adawul amanati kuma suka canja alkawarin da suka dauka na za su iya da amana wa aimanihim da rangaren kansu halafahum bihi ta'ala suna rantsuwa da Allah kadibina akan ƙarya Allah ya ce rantsuwan da suke da Allah samanan ƙarya ga wani abu na duniya ka gane fa akan duniya za su rantsu kai ne wani na gari kaza yau Allah ya mai da kai gwamna a ɗauko ƙura'ani a ɗora ma a nan ɗinka nan a kawo a ce to ka rantse da ƙura'ani izu sittin jama'an da suke ka ba za ka ci amanan kowa ba idan ka ci amanan su ƙura'ani ya ganka a faɗa a turanci kai ma ka faɗa kuma wanda kake jagorantar su gaba ɗaya za ka musu adalci ba nuna bambanci duk mutane da suke karkashinka tsintsiya ɗaya maɗaurinsa ɗaya ka rantse kan haka ka rantse kuma abu na uku dukiya na talakawa da kai suka yarda suka amince da kai kai kuma ka amince ka yarda za ka karɓo dukiyarsu haƙƙinsu ya zo hannunka ka raba musu kowane talaka zai tadda haƙƙinsa a hannunsa akan haka idan baka yi ba ƙur'ani ya ganka ka ce ka yadda a dukiyarsu abin da suke bukata na hanya ko na ruwa ko na wuta ko tsaro a dukiyar da aka baka za ka kare haƙƙin bil'adama da zai ƙarƙashinka idan kaya ya huda mutum lalakin yana kan kakan umarce ku ba ko kuma shi wannan annabi bai umarce ku ba bin rafai inda ruwa ne istisna bi ne ai ya amurkum Allahu Allah bai umarce ku ba wannan saboda nan saba adabi ne alama ya albayyaru shi mutum an yadda gizo da mala'ikatu ban umarce ku riki mala'iku ba wannabi na ko kuma ba mu rike ku ba ban umarce ku riki annaba arbaban iyayen gida iyayen giji ba kama ita kaza sa'ib kamar yadda sa'ibawa suka riki mala'iku shine iyayen gijin su to ban Allah ya ce ba mu ce muku haka ba wal yahudu ko yahuda suka riki wuzairu suka ce shine iyayen gijin sa ba mu umarce haka ba wannan sara ko annabi isa nasara suka riƙe annabi isa matsayin iyayen giji Allah ya ce ba a ce muku haka ba ba mu gaya muku haka ba Allah ya ce aya murku aya murkum bil kubri bada idan tum muslimun aya murku yanzu ayi a umarce ku bil kubri duk wanda ya ce zai bauta wani kafirci ne yanzu a umarce ku da kafirci ba da ila antum bayan kun riga kun mika wuya kuma a ce ku koma ku kafirci la yan bagi lahu haza wannan bai kamata a gare ku ba wa idza kaza lahu min saqa nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله ما دوك كنزل يجي وذكر ذا مباك الأباري إذ هنا يا يندى أخذ الله الميثاق Allah ya riƙe alƙawari annabi ina da annabawa Adam ya alƙawari da su lamma yayin da abi fata lam ka karanta da fata lam ka ce lamma li ibtida'iyya saboda bara magana wata wuji da karbabawa ala ma'ana ala kasam rantsuwa ne allazi fi akadal misaki cikin rike alƙawari wa kasara idan ka karanta da kisra muta'alliqatun nabi aku wa ma dan mausulatun mai sadarwa ce ala wajahin ai allazi ataitu wanda ataitu kun muka zo muku nan ne ko lama atena yayin da muka zo muku iyahu a gare shi wa bi kirata wani karatun atena ku muka zo muku min kitabun shine littafi summa ja'akum rasul sannan muka ce muku manzo zai zo muku musaddiqan limama akum shi wannan manzo zai gaskata abin da aka sauke tare da ku min alkitabi na littafi wal hikmati da hukumce hukumce wa huwa yine muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce da annaba alƙawarin da muka yi latuminin nabihi yaya kun yi alkawari idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo za ku yi imani da shi annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk an ba su wannan alkawarin murzalai ɗari guda ya huku suna cikin wani alkawarin ulul azami suna cikin wani alkawarin la tu'minun nabihi idan annabi Muhammad yazo za ku yi imani da shi ku nuna cewa kuma shi ne shugaban ku gaba ɗaya wala tansurunnahu kuma za ku ce miki manzon Allah alkawarin da Allah ya da su kenan jawo da ƙasa ina adrafta mu idan kun riski manzon Allah za ku taimake shi wa amma mahu taba'an lahu bi zalika ya zama shi ne shugaba ku bi shi sai da kowane annabi ya Allah alƙawarin da annaba ba su yana alƙawarin ba duk Allah shafe su zai kuma alƙawarin da aka yi da annabawa da annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk suna da rai har annabi Muhammad ya bayyana to da su da sahabban annabi duk ɗaya ne nan gaba annabi ne mai faɗa ji da sun kai wannan zamanin da tauran da linjilan da littafin annabi ibrahim duk ajewa za a yi a saurari alƙur'ani haka tsarin yake da dai kwanakin ya kai sun dangane da sayyidina rasulullahi to da su da su abubakar da umaru kurin kowa zai ajiye abin da ya sai dai saurara yau mai aikin ya zo gaba ɗaya duk masu gabatarwa ne kowaye sai manzan Allah annabi adamu zai ajiye littattafansa goma da ya tada annabi muhammadu annabi shi da ya tada manzan Allah sai ya ajiye littattafansa hamsin ya zai saurari alƙur'ani annabi idris da ya tada manzan Allah sai ya ajiye littafinsa talatin ya saurari annabi muhammadu annabi ibrahim da ya ajiye littafinsa goma annabi musa da ya ajiye taura annabi dawuda da ya ajiye zabura sai wane ne annabi isa ko ba yi bane to nan gaba zai zo ya ajiye linjila ya yake da qur'ani shi ya za ban faɗe yi ba shi zai zo ai in ya zo to daga ya zo linjilan zai ajiye alqur'ani zai rike shi shi ya za muka bar shi a gefe da duk sun zo Allah ya ce kun yi imani da duk annabawan nan sun ta da zamanin manzon Allah to kowa mai sauraro ne annabi Muhammadu shine mai magana a ji shine mai faɗa shine mai ji to amma akan haka suka tafi tunda nan Allah bai gama su da annabi duka ba kaga ba gama su da manzala to za a je inda za a gama su eh za a je lahira ko to an je tana nan an je lahira annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duka suna tutan annabi muhammadu a je gun annabi adamu zo ka mana ceto annabi ibrahim ya ce wane mu sai an je gurin manzon Allah annabi ya ce ana laha a lahira duk ba mai faɗa a ji sai annabi Muhammadu ba wanda ya yi sai tunkari Allah sai manzan Allah ba wanda zai faɗa Allah ya saurara sai manzan Allah ba wanda zai risina Allah ya yarda da risinawansa sai annabi Muhammadu ba wanda zai ce da Allah a yi Allah ya yi ranar lahira sai manzan Allah ba wanda zai ce da Allah tsaya Allah ya tsayar sai annabi Muhammadu ba wanda zai danna a wuta a ce a fitar a fitar sai manzon Allah ba wanda zai ce a sa aljanna Allah ya sa sai annabi Muhammadu ba wanda ana azaba Allah zai ce a sauwake azaban nan Allah ya sauwake sai manzon Allah ba wanda yana azaba bayan an sauwake annabi ya ce a sa aljanna Allah ya sa to duk wannan ranan ranan annabi Muhammadu ne shine Allah ya ce manzal ladhi yashfa'u inda manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni wala azaba ne nemi beli gurin Allah sai da izinin sa to mai neman belin shine manzan Allah to Allah ba mu albarkacin manzan Allah to dai annabawan nan aka gaya musa qala ta'ala la ma kace aqarartu bizalika Allah ya ce kun tabbatar da wani alƙawarin kun dauka Allah ya gaya musu wa akatu kun karba abilitin kun karbi ala zalikum isri wani alƙawari da nayi da ku Allah yake kun karba ko rike qalu qalu aqrarna qalu gaba dai annaba suka ce mun tabbatar ya Allah qala ji Allah yace qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin qala sai Allah yace to fashhadu ku shaida ala an guzim ga kawunan ku wani alƙawari da muka yi da ku wa atbaikum da mabiyan ku bizalika da wannan wa ana cewa Allah yake shi ma kum tare da kuma mina shahidin Allah yake ni ma mai shaida ne alaikum a gare ku wa alaihim da su kansu faman tawalla ba da zalika fa ulaika humul fasiqun faman tawalla a arada jama'a duk wanda ya bijire ba da zalikal misaku bayan wani alƙawari da muka yi da shi fa ulaika wa innahum al-fasiqun sune wanda suka suka zama fasikai suka fita daga barin yi wa Allah da'a afa ghayra dinillahi tabghuna wa lahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha aba ghayra dinil yanzu a ku jama'a aba yanzu wannan addinin Allah tabghuna kuke nema bitaye wa ya ay mutawalu da kuke jibinta wannan addinin Allah walahu a garin addinin Allah nan asalama suke jawowa in ƙado suke jawo mafi samawa da wanda suke samman nan gaba ɗaya wal arz da wanda suke kasai ɗau'an cikin daɗin rai bila'i bayan a ba tare da i ba wa karahan wasu kuma dole bisai da takobi mu'ayyanatin a bayyane ma malja ilai babu wani mafaka gare su wa ilai a garin Allah ne turja wuna za a maishe su بتاوى ياي كو ترجعون كو يرجعون رانا اللاهرة قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل يا موسى يا محمد kace da su amanna billahi ku ce kun yi imani da Allah haka Allah yake so a ce amanna billahi mun yi imani da Allah ana la amara al-anbiya Allah ne umarci annabawa bil imani bi Muhammad su yi imani da sayyidina rasulullah ala arjayil mufassir mafi rinjaye malaman tafsir zakarahu na amrahu an umarci lamarinsa bil imani wa abada aka ɗayanta fi ƙauli ƙul wa jama'a fi ƙauli amanna li'anna nabi huwa al-mukadi shi manzon Allah yi ake magana da yabi wahi da wahi wa tablighu da iya da yake faqat iyaka nan wa mal imanu amma imani fa mukadibun bi da yake magana huwa wa aitibahu da mabiyansa billahi ku ce kun yi imani da Allah sadaqana mun gaskata bi anna Allah mutazim bi kulli kamala Allah yi ne ya sifata da duk wani zuba cikakkiya wa mustahilin alayhi kullu naqasan duk wani tawaya korare ne da Allah wa ma unzila alaina da abin da aka sauya gare mu wa huwa alqur'an shine alqur'an wa abarahu na bi ala aw fi surat al-baqara bi ila lianna ma datun nuzul tata'adda bihi ma yana bayuwa gara annahu bin nazar lil mubtada banda ana duba mubtada ai ya adi bi ala ai kama huna li'anna al-mukadibu bizalika huwa al-muhi ile wanda aka wahayi ne manzon Allah wal anbiya wa ba'dahu wa bin nazar da dubawa lil muntaha ga kare kama fi suratul baqara can suratul baqara ya zo da ila li'anna al-mamur abun umarni bizalika umamun ga al'ummatai wa ma unzila alaina da abin da aka sauke gare mu shine alqur'ani wa ma unzila da abin da aka sauke ala ibrahim ga annabi ibrahim ai bi annahu sara an bayyana bi asma ya haula ya sunayen wa'annan li'anna ahlul kitabi domin su yahuda da nasara ya tarhuna bi kitabin sun san su a littafin ya tarhuna suna fura ci a littafin wa nabuwatin da annabtan shine yasa Allah ya ce ma unzila ala ibrahim wa isma'ila mun yi imani da abin da aka saukewa annabi Ismaila wa ma anzala ala haula min alwahyi da abin da aka saukewa inna na dangane da wahayi wa kanu yata'abbaduna haqiqa sun kasance suna ibada bi shari'i Ibrahim da shari'an annabi Ibrahim bi wahayi min Allah da wahayin da aka yi masa daga Allah wa Ismaila dinnan shi annabi Ismaila abul arabi shine uban larabawa wa isyaqa mun yi imani da abin da aka sauke annabi isyaqa da annabi isyaqan da annabi isma'ila duk suna aiki ne da shari'an annabi ibrahim amma da wahayi daga Allah isyaqa dinnan abul ajami shine uban gwarawa wa yaquba bin isyaq mun yi imani da abin da aka saukewa annabi yaquba dan annabi isyaqa wala azba'i da ƴaƴayensu auladi yaquba su ne ƴaƴayen annabi yaquba kanu yusna yar rajulan mutane goma sha biyu yusufa annabi yusufa ne wai kiwatu da ƴan uwansu wa yukazu ana riƙe min al-ayati daga wannan aya annahum anbiya'u ana tunanin a wannan aya tunda an ce wallan zabado to aya tana nuna cewa ƴaƴan annabi yaquba nan ma duk annabawa ne yajibul imani bi to ya wajaba mai imani da zuwa wani mota mili wannan shine zancen da ya jingina tunda Allah ya ce ku imani da abin da aka sauke annabi Isma'ila da annabi Ishaqa da annabi Yaquba wala zubaka da ƴaƴayensa to su ma anan malamai suka ce tunda Allah yana jera annabawa yace asbadu to asbadan nan annabawa ne bisa ga zancen da malamai suka dogara akai wa ma ya ce da abin da ya zo a can cikin suratul yusufa min alwaqa'i na abin da ya auku al'azimatu abu mai girma almuhima abin tsammani adam ismatin wanda zaka tsammaci cewa ko ba ma'asumai bane fa mu'awal malamai suna fasar bi annahu ma'amuruna bi zalik wannan abin da ya bada na suratul yusufa ka daina tsammanin su ba ma'asumai bane ƴaƴan annabi yaquba a'a wannan abin da ya bada suratul yusufa bi annahu ma'amuruna umartan su aka yi bi zalika da wannan baɗinan a baɗin min hararatin lahi daga halarar ubangiji su ma aikin da kake ga kamar ba daidai ba ne ka fa ala kulur kamar irin aikin kulur ne alaihi salam kamar aikin kulur ne lokacin da ya fasa jirgin ruwan nan kamar barna ya gyara ne ya kai wannan yaro gyara ne da gyara wannan katanga da ya to su ma a matsayin haka yake dan da ya gama aikin ma ya faɗa yi annabi shi kuru ya faɗa wa ma fa'altuhu wa ma fa'altuhu an amri zalika zalika ta'awuju ma lam tati alaihi sabra kaji shine kuru ya faɗa wa ma fa'altuhu an amri wa yuqalu ana cewa bihi ma qila fi fi al-awwal fa inal mutamid amma wasu malaman sun ce zancen da ya fi dogara ana da kudur laysa bi nabiyin wasu ce a kudurin ba annabi bane wal asbad amma asbad din nan da zaka lissafa su al anbiya wa annabawa ne alal mutamidi ga zancen da yafi dogara wan muwafiqatu zahir kuma ya dace da zahirin shari'a inna ma talzumu rasul ana lazamta wa manzo ne al musharau wanda aka masa shari'a fata amal kai lura da wannan kai ne aka ce auladu auladu ya kuma fahim asbabi li ibrahim bi ma'ana auladu bani la bil ma'ana al muttali alaihi wa huwa auladul binti ana tsanka har ma da ya'ya na ya mace wa ma utiya musa Allah ya ce ku yi imani da abin da na baiwa annabi Musa shine a taura wa Isa da annabin da muka ba annabi Isa shine linjila kuma bayan wannan ma wa mu'jizatu ma da mu'jizan su biyun duk ku imani da su wan nabiuna da annabawa ku imani da annaba baki daya umuman ijmalan min al ijmal tafsilan min al tafsil wanda aka hada da wanda aka hada wanda aka raba da wanda aka raba fa yajibu al imani ya wajaba min imani tafsilan a rarrabe duka musata wa irina nabiyan in dai a rarrabe ne annabi a 25 ne samaniyata ayara fil an'am annabi sha takwas alaramma yana daga lan'am kana jin su ko sai malam ya ce mana da muhammadu da annabi adam da annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aibu da annabi idrisu da zulkifli su ne bakwai anan man an kara waye minu ba da ilimi duk wanda ya mazanta ɗaya a nan bayan ya san su to faƙat kafara haƙiƙa ya kabarci wa yajibul iman ya wajaba min imani al ijmali bi ma'ada haula da wanda ya wani ciwayen nan wala ya alamu iddatuhum ba wanda ya san adadin su sai dai Allah al-an'ami muna da 18 ko al-an'ami muna da 18 a yaran da biyar ne yanzu muka lissafa guda nawa kenan bakwai nawa kenan a yaran da biyar to yanzu bakwai nan daban suke shi na lan'amin can guda goma ya takwa ɗan aishe mu lissafa su mu ji su ko za ka je can ka sami wa tilka hujjatuna atina ka hujjatuna atina ibrahim ala qaumi to ibrahim narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun samu goma.
Wa kazalika na jazil musinin wa zakariya wa yahaya wa isa wa iliyas.
Sha hudu.
Kullum mina salihin. Wa isma'ila wa yasa wa yunusa wa luba.
Mun samu sha takwas.
Wa kullum fadalla ala adami.
To kaji sha takwas ɗin. Tab yadda malam ya faɗa wai za mu ji ko da raguwa ko da ƙari. A sha takwas ɗin ya ƙari. Sai ka hujjatu na ate na Ibrahim. sannan yake cewa wa nuhun hadaina min qabl yace bayan nan annabi nuhu mun shirye da shi wa isma'ila wa isma'ila ko wa tira wajid ajra ibrahim ala ibrahim wa tilka hujjatuna atayna ibrahim ala qaumi yawa Allah yace narfa'u darajati narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكادي وانا سري نا الله da ya taya nan Allah ya ce wa habana lahu izhaqa to Allah yana tafe da karatu a Qur'ani sai da malami ina tunanin ka ne cewa za Isma'ila wa Ishaqa a a Ishaqa wa Yaquba sai aka cire annabi Isma'ila a wannan gurin baya nan da aka faɗi Ishaqa sai aka faɗi kuma ɗan Ishaqa kuma har in ka auna zai ga ayi hakan ne Allah ya nuna ikonsa Ibrahima da aka faɗe shi sai aka ce Ishaqa aka ce Yaquba to kirgin ya fi fita wane aka kama kaka aka ba kama baba aka kama jika to Allah ya ware wa'annan guda uku sai ya ce wa nuhan wa nuhan hadaina min qabl to maimakon a ce takadimi ne da takiri da an ce wa nuhan hadaina min qabl aka fara faɗa a kawo nan da Allah ya kawo nan ukun to zai shiga wani gun ne daban maimakon a yanke tsakanin sai aka kawo annabi nuhu aka yanka to annabi nuhu yana ciki amma shi yana gaba da wayannan sai aka kawo ya zama shine a kirgin na hudu na'am ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون kaji duk zuriyar annabi ibrahim ne wa min zuriyati dauda wa suleiman shi annabi dauda da annabi suleimana da da uba ne sai Allah ya gama su a guri daya dauda wa suleimana wa ayyuba yi kuma annabi ayyuba daga zuriyar isu ne shi kuma daban yake yi ma kawai yi kadai wa ayyuba ne ne gaba na mu ويوسف وموسى وهارون ka gani a can da Allah ya ce yaquba to mun dauka zai ce isya Yu- yusufa sai aka ce yusufa yana nan jere aka ce wa yusufa wa musa wa haruna amma musa da haruna sai Allah ya gama su a nan goma din sai tif ya cika daidai na'am وكذلك نجزي المحسنين Mm.
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس Allah ya haɗa guda hudu a nan ya ce wa zakariya wa yahaye ya kama ɗa ya kama uba wa ise wa iliyasa ko da ba su bi bane abin da yasa aka ce ise iliyasa sunan yafi dadin faɗa yi ise iliyasa sai Allah ya ce to su ma hada su a guri ɗaya sai aka kawo sha hudu daidai na'am كل من Mm, الصالحين wa isma'ila to وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا kaga annabi isma'ila bai zo ba sai anan dalili kuwa annabi isma'ila da aka kawo ƙarhe ƙarhe نعم
to shi sayyidina rasulullahi صلى الله عليه وسلم daga annabi isma'ila aka same shi الله أكبر eh kakan annabi isma'ila kaka ne na annabi muhammadu صلى الله wancan aka ɗauke yahudawan kuma nan kuma sai a kawo ya aka ce wa isma'ila wal yasa wa yunusa wa luda sai a kawo nan guda biyar su kuma aka yi aka kawo su hudun in ka kammala su to za a ga sha takwas daidai ya cika نعم to wannan annabawan shine tafsili wanda sunan su ya fito karara a qur'ani ashirin da biyar ne to yi ne in mutum bai imani da ɗaya a cikin su ba to gaskiya mutum ya kafirta da yi mala haka ya gaya mana wai jibu iman al ijmal bi ma'a da haula da wanda ya wani ciwo na duk da an yi imani da su wala ya lama iddatu ba wanda ya san adadin annabawa الله أكبر illa lahu sai dai Allah ana dai kwatance dubu ɗari da ashirin da hudu ne da uku ne to Allah ya bar wa kansa sani to kaji me Allah ya ce gaba kaɗan na وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم kaji bayan an faɗi wannan wa ma utiya musu mun imani da abin da aka ba annabi musu wai sai da annabi isa wannan bina da annaba wannan da muka faɗe su baki ɗaya ne rabihim agun ubangijinsu Mm.
لا نفرق بين أحد منهم la na bari Allah ya ce ba ma raba kada ku raba baina hadin tsakanin ɗaya minu bisa sadiki ku ce kun gaskata wannan wata gazi ku kare ta wannan Allah ya ce kar ku yi haka duk annabawa gaba ɗaya ai imani da su baki ɗaya Mm.
ونحن له مسلمون wala na mu lahu a gada haka muslimuna min miƙa wuya mukulisuna mun tsare yake fil ibada ta cikin ibada wannan zana wannan aya ta gaba ta sauka fi man irtadda cikin wanda suka yi ridda wala hika bil kufar suka je suka riski kafirai akan su wannan aya ta gaba ta sauka mhm.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين wa man yabdaji gairar islam duk wanda ya nemi wani addinin musulunci dinin yace yi ne addinin sa falan yuqbala minhu Allah ba ba zai karba addinin sa ba ka bar addinin musulunci kai ridda to Allah ba zai karba addinin wannan mutumin ba wa fil akhirati a ranar lahira kuwa min al kafirin yana daga tababbun bayi limasirihim ila nar domin makomin wanda duk ya ridda makomin sa wuta al muwabbadatu alai a nan zai zauna har abadan abad ala zai ilim ana jamhur saba ala fakul wuju ala fa'i wa huwa liya ala hadu li ana mazu laylatul kazib wa qara abu amr yana karantawa da haka fi ahadi wajahi to saboda haka duk wanda ya ridda Allah ya ce aikinsa da ya ma Allah ya bata saboda haka a guji riddan jama'a a irin wannan lokacin yin ridan ba wahala ba wahala nan da namijin zai zama kafiri shekaru ɗaya zuwa biyu da zai wuce an gani ko mutum ya wuso ma ka ce masa hidan arne ya ji daɗi shi kenan ba a zan musulunci shi ne maganan ba sai yaya ba ka aiki tuba ba sai mai fitsariya ne Eh, a tsaye to ka sunan ka arne kenan ko baka faɗa ba sai hi kake so arnan kake so shi ne fajjan a tuba kurin ai ta tuba irin wannan a kiyaye kai da abin da za a yi naka hausa suka ce naka shine naka eh, naka shine naka duk da da aka yi karka faɗi magana ko don ɓata wani rai ka ce wai kai kafiri kake so ko kafirci kake so to tuntuni ka bar musulunci idan wani mutum ne ba kwa shiri kai da shi zamansa daban amma dai ka san me haƙƙin musulunci a wuyanka me matsayin musulmi a wuyanka kuma kowace magana da gurin yinta wani mutum ne kai da shi ba kwa yi ko kuna rayin kyautatuwa to an ga kai da shi ne zai gaya masa wani mummunan magana an san da shi kake amma ba irin wannan guri ba ka faɗin magana mummuna a haƙƙin Allah ko a haƙƙin manzon Allah kuma ka komo ka ce kai musulmi ne da kai da Allah akwai matsala to da nan da aka higa a kiyaye irin wannan Allah ya shirye mu baki daya kaifa yadin lahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat Allah ya ce kaifa yaya ne ya di lahu yaya za a Allah ya hije da mutumin da yake kafiri ne mutum ne zama kafiri to ya za a Allah ya hije shi kaifa yadi lahu qauman kafaru ba da imani da suna da imani daga ba ba su kafirci haka Allah ya faɗi yaya Allah dama can din ya Allah ya Allah ya hire shi da yi kafiri ne zai a ce ya hiriya to dama yana da imani ya zama kafiri Allah ya ce ya za ya shirye shi in kafiri ne kafiri ne in zai a ce zai musulunta to yi dama ya san musuluncin kuma daga baya zama kafiri kuma sannan kuma a ce a sake shirye da yi ai maganar shiri babu hiya bari to kaji fa lamarin yanda yake kai ba ya hadi Allah wa qauman kafir ba da imani wa shaidu alhali sun shaida annar rasula wannan manzo haƙun gaskiya ne wa qad ja'ahum al-bayyinat alhali manzo ya zo musu da hujjoji mabayyana a zahiri ala sadiqin nabi bisa gaskata wannan annabi na wallahu ta sana ubangiji wallahu la yahdi al-qawma zalimin wallahu sana ubangiji la yahdi Allah baya shiryar da القوم الظالمين متمن da yake zalimi shine kafiri ulaika ulaika jazaohum anna alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in ulaika kun ga irin wayannan mutanen wanda sun yi imani daga baya suka yi ridda sa kafirce to anna alaihim la'anatullahi jazaohum Allah yace sakamakon Allah yace alaihim la'anatullahi Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu shine la'antar Allah wani mala'ika da mala'iku ma sun tsine musu wannan da sauran mutane mumunai su ma sun tsine musu ajima ina baki daya khalidina fiha khalidina fiha za su dawoma cikin za su dawoma cikin la'ana ko a cikin wuta ala madaluru biya ala ya abin da yayi dai zuwa gare ta imma a cikin wuta za su dawoma imma a cikin la'ana to Allah ya tsine musu alaiha Allah ya tsine musu duk mutumin da ya ridda ya bar musulunci to ya ji sosai to Allah ya la'ance yi mala'iku sun la'ance yi mutane sun tsine masa albarka la yukafafu anhum al'azabu wa la hum yunzarun la yukafaf Allah ba zai musu rangwami ba anhum a gari al'azabu idan aka sa su azaba Allah ba zai musu rangwami yi musu azaba ba wala hum yunzarun barantana saurara musu yamaluna saurara musu Allah ba zai saurara musu ba sai yawwa ya Allah ya ce sai su wane ne illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim to amma wanda bai sani ba bai ji ba a wa'azi aka nuna masa wannan din ba kyau illal ladina tabu sai dai wanda suka tuba min ba'di zalika kaman har su bin suwaidu inna ma lama irtadda yayin da ya rida zahaba li makatin ya tafi maka maluku fara tare da kafir wara da lawa da hulaji Allah yake nufa zai shirye da shi ba asa li aikin lahu bil madina sai ya aika dan uwansa madina wa kana musliman yaqulu lahu yace masa akbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni idza ataitu hal akbar yace an kaje ka tambaya min manzon Allah ka ce shiri da yayi bi kafiran maka yace ka ji a manzon Allah idan na koma annabi zai karbe ni fa akbar rasulullahi bizali manzon Allah ya bayi labari yace in dai ka tuba shi kenan Allah zai karba maka fa ba'atha lahu bi maka shine fa nazar wannan aya ta sauka gare shi hadal ayat fa ba'atha lahu bi maka fa ta dai ya zo gurin annabi wa sallama ya musulunta Allahu akbar.
wa sana ya kyautata musuluncin wa hadha shuru'un wannan shar'o'i fi taqsimil kufar cikin rabe raben kafirai ila salasata qasan kasama akwai rabo minhum kafara ko wanda ya kafirci wala mai ud bai koma ba ko kasama akwai rabon da suma kafara mutum ne kafir suma ada ila rijal ya koma musulunci zahiran abadi ni faqat ko kasama wani rabon kafara ko wanda ya kafirci suma aslama zahiran ya miƙa wai a zahiri wa baɗinan da baɗin to sun rabu kaso uku amma duk wanda ya yi ridan daga baya tuba min ba da zalik bayan abin da da ya ji ba kyau wa aslahu amalu suka tsarkake ayyukansu fa inna allaha ghafurun lahi haƙiƙa Allah ne gafara ne lahum a gare su rahiman bihim Allah mai jin kansu ne to za mu tsaya nan ko sadakallahu alazim ayatu ibrahillahi sha Allah kai mana gafara don girman za ta awa na salati goma darajar manzan Allah la ilaha illallah sha ɗaya abinda man karanta a kuskure da rayin sani da ƙarancin ilimi Allah kai mana gafara wanda muka ya daidai Allah ka ba mu ladansa don alfarman manzan Allah ranci falaki da na duka masihu Allah ya ɗauke mana a firman sai da na rasulullahi a ƙara fatiya kafa uku iyaye da walidai Allah ka ji ɗansu Allah ka musu rahama kursiyu kafa ɗaya ɗaya dukkan sharri zahiran wa baɗinan mu da ku Allah ya kare mu da shi li'ilafi ƙafa bakwai bakwai shirri Allah kai mana kariya ƙara fatiya ƙafa uku naku buƙatan da namu buƙatan Allah ka biya mana amin ara fatiha kafa ɗaya ɗaya wadda da fatiha da salatul fati اللهم اني اسالك ان لم يشهد انك انت الله ولا اله الا انت هذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم وجود الصلاه وجود الجزء من عليم وانا وشافينا القران ربنا تقبل منا انك انت السميع والعليم الرفاع وسجدنا مع الولاء على بعد لا